بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم من wannan littafi na Hamziyat al-Busairi zamu ci gaba daga inda muka tsaya Imam al-Busairi ce fa'agisna ya man huwa lagausu wa lagaisu iza ajhada al-waral la'awa'u fa'agisna ya man huwa lagausu wa lagaisu iza ajhada al-waral la'awa'u fa'agisna ya rasulullahi ka taimake mu ya man huwal gausu ya wanda shine ma mai taimakon ka bayinta wal gaisu wanda shine ruwan sama ka bayinta in an ce gausu bai taimako kuma gausu da gausu da gaisu duka mai taimako yake nunawa fa agis na ya rasu ka taimake mu ya man huwal gausu ya wanda shine mai ceto ka bayinta wanda shine mai taimako wal gaisu ya wanda shine ruwan da halitta take sha ta rayu iza lokacin da alla'awa'u tsananin bukata a jahadal wara ya gagari halittu lokacin da ba wanda zai ba wanda zai iya maka komai to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai taimako fa agis naka taimake mu ya man huwal gaisu gausu ya wanda shine mai taimako wal gaisu wanda shine ruwan sama ka san bambanci tsakanin madaro da gaisu ko in an ce gaus gais ruwan sama amma ruwan sama wanda mutane suka gama yankwanewa in damana ta ruwa ya ɗauke wanda idan aka samu kwana ɗaya ko biyu ba a sake ruwa ba duk abin da aka shuka zai iya lalacewa to wannan ruwan in an same shi shi yake kira gais shi yasa qur'ani yake cewa min ba ne maka na ɗugo ya ayan nan take faɗa min ba da waka na bayanta shine dai gais din qur'ani huwa alladhi yursilu riya wannan nishran baina a wa yunzilu al-gaisa ko wa yunzilu al-gaisa min ba'di ma kanadu sai Allah ya saukar muku al-gais ruwan sama min ba'di ma kanadu bayan kun ɗebe tsammani to shine gais ruwan sama ne amma wanda bayan an daku an rasa yadda za a yi wanda in an rasa wannan ruwan za a iya samun matsala to fa a gisna ya rasulullahi ka taimake mu ya man huwal gausu ya wanda shine mai taimako walgaisu shine ruwan da duk wanda bai samu ba ya halaka iza lokacin da alla'awa tsanani a jahadal wara ya gagara halitta suka rasa yadda za su yi waljudin lazi bihi tafarjil gwamnatu na waljawadun lazi bihi tafarjil gwamnatu anna wa takshiful hauba'u waljawadun lazi tafarjil gwamnatu anna wa takshiful hauba'u waljawadu ya rasulaye da kyautarka allazi wanda bihi da wannan kyautar taka ce tufurajul gummatu ake yaya bakin ciki an nagare mu wa tukushaful hauba'u ake dauke dukkanin tsanance tsanance ka fahimta ya rahiman bil mu'minina idza ma zahilat an abna ruhama'u ya rahiman bil mu'minina idza ma zahilat an abna ruhama'u ya rahiman bil mu'minina ya mai jin kan mu'minai izama lokacin da arruhama'u masu tausayi zahilat suke mantawa an abuna iha ga yayayensu lokacin da mai taimako mai tausayi ma mantawa da dan sai yake shine ranar alkiyama yawma tazhalu kullu murdi'atin ko amma arda'at yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at mace tana shayarwa za ta jefar da jaririn bata ba san ta jefar ba to ya rahiman bil mu'mini ya mai taimakon mai jin kan mu'mine izama lokacin da arruhama'u masu jin kai da tausayi sune iyaye ka fahimta zahilat suke mantawa an abu na iha ga 'ya'yansu. ya shafi'an lil muznibina idza ashfaqa min kawfi zambihi al bura'u ya shafi'an lil muznibina idza ashfaqa min kawfi zambihi al bura'u to kaji babbar magana ya shafi'an bil lil muznibina ya mai ceton masu zunubi, iza lokacin da albura'u kubutattu wanda ba su yi laifi ba, ashfaka suke jin tsoro min kaufi zambihi saboda tsoron kar a ce sun yi zunubi. A lokacin da wanda bai yi laifi ma tsoro yake yi, yake ji, to a lokacin kuma shi zai cece mai laifin. Ta san babbar magana ne, jin la'asin wa ma siwaya huwa al-asi walakin tanakkur istikiya'u jidli asi ya rasulullahi kai kyauta ga wannan mai saban wa ma siwaya huwa al-asi ba kowa fa mai ba kowa ne fa mai saban ba fa ni ne ka gane jidli asi ya rasulullahi kai taimako ga mai sabo kamar ka ce wane ne yace wa ma siwaya huwa al-asi ba kowa bane mai saban ni ne walakin tanakkur istihya'u ka bayyanta tanakkuri tanakkur istihya'u tanakkur tanakkuri ina ladewa ne shine tanakkuri ladewa walakin sai dai tanakkuri ina ladewa ne istihya'u saboda jin kunya kunya nake ji yasa nake ladewa nake na fito in ce gani ka bayyanta eh wata daraku bil inayati ma dama lahu bil zimami min kazma'u wata daraku bil inayati ma dama lahu bizimami minka zima'u wata daraku ya rasulai ka ceci wannan mai saban shine tadaruki ka fahimta wata daraku ya rasulai ka ceci wannan mai saban shine tadaruki shine kamar a riski mutum amma dai ceto take nawa wata daraku ya rasulai ka ceci wannan mai saban bil inayati ta hanyar kulawa da shi ma dama matikar zima'u sauran rai lahu ya tabbata gare shi biz zimami minka da alƙawarinka ka fahimta ka cece shi matukar dai akwai sauran rai a jikinsa ma dama matukar zima'u shi wannan zima'u ka fahimta shine kamar sauran rai suna hau suna ce masa wanjin rai idan aka yanka dabba ba tana shure shure ba to wannan shine zima'u zima'u shure shuren nan hausawa suna cewa shure shure baya hana mutuwa ko to ma dama zima'u matukar sauran rai lahu ya tabbata gare shi bin zimami aminka da alkawarinka ya rasu ka cece shi mana ka cece shi matukar rayuwarsa akarajat hul a'malu akarat hul a'malu wal malu amma qaddama salihuna wal agniya'u akarat hul a'malu al a'malu ayyuka masu kyau wal malu da rashin dukiya akarat hu ita ce ta jinkirta shi amma daga abin da as-salihuna mutane na kirki wal aganiya'u da mawadata kaddama suka gabatar da wannan abu ka fahimta kaga a wannan baitin menene a wannan baitin allafu wan nashr murattabun ne ko muwashwushu eh akaratul a'malu kaga al a'mal ya kuma zuwa ga kaddama salihuna wal malu kaga wal aganiya'u eh murattabun ne ko to sai ka ce in ka ce akaratul a'malu akkaratul a'malu al'amalu ayyuka na kirki akkaratu su suka jinkirtar da shi amma daga abin da kaddamar salihu na mutanen kirki suka gabatar mutanen kirki sun yi ayyuka masu kyau sun tafi sun bar shi wal malu daga da kuma rashin dukiya ka fahimta amma kaddama kaddamar aganiya daga abin da masu mawadata suka yi mana shi ba mai yawan ibada ba ba mai yawan dukiya ba ba mai yawan ibada wajen gwanin ibada ba kuma ba mai yawan dukiya ballantana ce yayi ta sadaka yayi ta zakka kulla yawmin nan ma kulla da fata ko kulla yawmin kulla yawmin zunubuhu sadiatun wa alaiha anfasuhu suadau kulla yawmin zunubuhu sadiatun wa alaiha anfasuhu suadau kulla yawmin kowace rana zunubuhu zunubansa sadiatun suna ta hawa shine ilaihi yas'adul kalimu tayyibu sadiatu suna ta hawa kullun zunubansa karuwa suke ka fahimta anfasuhu numfashinsa kuma su ada'u suna ta raguwa suna ta yin kasa wa alaiha akan wannan zunubin rayuwa tana tafiya zunubai suna karuwa numfashi kwanaki kuma raguwa suke alif albidnata mubaddi'atus sayri bidarin bihal bidanu bida'u alif albidnata almubaddi'atus sayri bidarin bihal bidanu bida'u alif albidnata shi wannan bawan mai saban ya saba cika ciki da abinci almubaddi'atus sayri wanda wannan cika ciki da abincin shi yake kawo jinkiri wajen tafiya eh almubaddi'atus sayri wanda yake kawo jinkiri wajen tafiya bidarin a gidan da bidanu masu manya-manyan ciki bida'u su ake tafiya a bari a baya eh shine alifal bidinata ya saba cika cikinsa da abinci almubaddi atis sairi wanda wannan cika ciki da abinci shi yake jinkirtar da shi wajen tafiya bidarin a gidan da albidanu masu manya-manyan ciki bida'u su suke yin jinkiri fabaka zambuhu fabaka zambahu bi kaswati kalbin na hatid dam'a falbuka umuka'u fabaka zambahu sai kuka saboda yawan zunubansa bi kaswati kalbin da wata iriyar kaikashashiyar zuciya shine busasshiyar zuciya na hatid dam'a hawaye yana ta kwarara falbuka'u sai kukan sai kasance muka'u kamar fito e falbuka'u kukansa sai kasance muka'u kamar fito wagada ya atibul qaba'a wala uzr li asin fi ma yasuqul qaba'u wagada ya atibul qaba'a qaba'a wala uzr li asin fi ma yasuqul qaba'u wagada sai gashi shi wannan mutumin ya kasance ya atibul qaba'a yana ta zargin kaddarar Allah shine ya atibul qaba'a yana ta zargin kaddarar Allah cewa haka Allah ya hukunta masa wala uzra li asin amma fa babu wani uzuri ga mai sabo fi ma ya suqul qada'u cikin abin da kaddarar Allah ta koro babu wani mutum da yake da damar da zai yi wani sabo ya ce ai haka Allah ya kaddara masa in kai sabo ka ce haka Allah ya kaddara ma shikenan in za a maka azabar ma ya ce to tunda ka karbi wacce kaddarar to wannan mata azabar sai ka karba saboda haka babu ba ladabi ne yi wa Allah ba mutum ya abu mara kyau ya ce Allah ne ya sa yayi أوسكته من الذنوب ديون شددت باقتدائه الغرماء أوسكته من الذنوب ديون شددت باقتدائه الغرماء أوسكته ديون basussukan da ke kansa shine basussuka imma ya zama na haƙoƙin mutane imma ya zama haƙo basussuka na ibadu diyunu basussuka da suke kansa ausaqathu su ne suka ɗaure shi mina zunubi saboda zunubinsa. Algurama'u masu zuwa su karɓi bashinsu kuma shaddadat sun tsananta fikiti ba'ihi cikin nema cewa sai ya biya wasu bashi. Kaga za a yi ta kenan. Malahu hilatun siwa hilatul musiki in ma tawassulun audu'a'u malahu hilatun shi wannan bawan malahu hilatun ba shi da wata dabara siwa hilatul musakin sai dabara irin ta ɗaurarre, in ma tawassulun, in ma ya kama yin tawassal yana kamun kafa, au du'a'u ko kuma ya kama yin addu'a, in ma ya kama magiya, cewa a taimaki shi ne tawassali, in ma tawassulun in ma ya kama magiya yana kamun kafa, au du'a'u ko kuma ya kama addu'a. Shi ne dabara ɗaya da ta ragewa ɗaurarre. Sun shiga? Rajiyan an ta'udu a amalu su'u bi bi gufranillahi wa hayhaba'u rajiyan an ta'udu a amaluhu su'u bi gufranin lahi wa haya haba'u, rajiyan abin da yake nema, an ta'udu a amaluhu su'u, a amaluhu su'u munanan ayyukansa an ta'uda su koma haba'u su zama ƙura. E, an ta'uda, e, rajiyan yana neman a amaluhu su'u munanan ayyukansa an ta'u da su koma wahaya haba'u sun zama kamar kura bi gufurana lai saboda gafarar Allah ka san duk girman zunubin Allah ya gafarta shi kenan ya kare ai autura sayyi'atuhu hasanatin hasanatin fa yuqalu istahalat as-sahaba'u kaji wani yau kuma gidan fuqaha'u yazo Imam al-Busari malam ba dama fa autura sayyi'atuhu ko kuma shi wannan bawan autura a ga sai a tuhumuna nan ayyukansa hasanatin sun koma duka masu kyau fayuqalu sai a ce istahalat sahaba'u as-sahaba'u jargiya istahalat ta zama kunu wannan wata kaida ce fa wata kaida ce mai karfi a cikin muktasar ba akwai yadda yake cewa wa kamrun tahajjara ba wa kamrun tahajjara au kullila karatu ne a muktasar wanda iya wannan karatun kaga shi wa kamurun ta hajjara au kullila karatun da za a fitar maka a cikin wannan karatun yana da yawa eh wa kamurun ta hajjara au kullila giya ta hajjara sai ta daskare in aka yi giya tsinkewa take yi in aka yi giya burkutu in aka sa abu aka ɗebo aka ga ta tsinke to ta yi kyau kenan in an sha za ta bugar amma idan ta daskare to ta zama abinci ko an sha ba ta bugar ba saboda haka idan aka yi giya in ta ɓaci sai su baka ka sha ka ƙoshi ka fahimta ba ta bagarbato saboda haka da an yi giya in aka samu sabani sai giyar ta daskare to ta zama abinci saboda haka sai a sha ta ba giya bace ba ta bagarba shine au wannan wa kamrun tahajjara yace au kullila ko kuma ta zama kunu an yi giya ya ta juye ta zama kunu sai a sha kunu ne kawai daman abin da yake bambancin giya da kunun ai bugarwa ce in za ta bugar giya ce to sai aka yi giya ko ta lalace sai ta zama kunu ko ta daskare ba ta shikenan sai mutum ya ci ta zama abinci to wannan ka'ida ce ta muktasar ka'ida ce mai ƙarfi ka fahimta saboda haka ka'ida ce wanda duk abin da ya zo kawai za ka kalli me yake yi ba ruwanka da kyan abu ko rashin kyansa ko asalinsa wani hukunci yake sai aka zo maka da coca cola kawai abin da za ka kalla coca cola me take in an sha me take yi in an sha ba abin da take shi kenan wa kamnun ta hajjara au kullila wani suka zo suka ce maka ai yadda ake yin maltina a kamfanin da ake maltina nan ake kamfanin giya nan ake yin giya to kawai ya ka ɗauko nan ƙa'idar ta muktasar wa kamrun ta hajjara au kullila to a ƙaddarance ma a ce maltinar giya suka yi niyyar yi sai kuma in an sha ba ta bugarwa ba sunanta giya ba yanzu ka gane to shine wannan yana na cewa yana na maka cewa imam al-busari ba karamin faqihi bane to autura sayyi'atuhu ko kuma a ga munanan ayyukan sa hasanatan sun zama masu kyau fa yuqalu sai a ce istahalat as-sahaba'u as-sahaba'u jirgiya istahalat ta zama kunu ta koma ta zama kunu kaga a madadin giyar da za ta cutar kaga ta zama abinci to su ma munanan ayyuka in suka zama masu kyau ba shikenan ba an gama kaga giya ta zama kunu kenan ko kaga kunu hi a ci sai a sha kulli amrin ta'ani bihi taqlibul a'yanu fihi wa ta'jabul busara'u kullu amrin ta'ani bihi tuqlabul a'yanu fihi wa ta'jabul busara'u kullu amrin kowanne kowanne al'amari ta'ani bihi wanda Allah ya kula da wannan abun tuqlabul a'yanu sai a canza asalin abun fihi wa ta'jabul basara sai masu gani su ta mamaki ka bayyana in Allah yana son bawa da alkhairi ko da ya nufi mummunan aiki sai a juya asalin mummunan aikin sai kuma mai kyau ka kalli suraka ba ya musulunta ba me yazo yi ai ya zo ne akan zai kamo annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar a bashi raƙuma 200 ko ba haka bane amma da yazo karshe ya musulunta to kaga kullu amrin dukkanin wani al'amari ta'ani bihi da ka kula da shi ya Allah tukulabul ayanu sai a canza asalin abin sai ya koma mai kyau shi mai yayi niyyar yin tsiya sai a canza abin sai ya koma mai kyau wata ujibul basara sai masu kallo su ta mamaki ka fahimta irin wani aka fara maka misalin suna da yawa mutum ya zo da niyyar yin wani mummuna aiki kuma sai ya zo ya mai kyau karshe sai ya zo musulunta suraqatu daga yin laifi kuma sai ya zo ya musulunta ka fahimta to irin wannan irin su abu mahazura abu mahazura kiran sallah yake da isgilanci saboda su ba sa son kiran sallah ana kiran sallah a makka su ba sa so saboda haka wani lokaci yanzu suna kiran sallah kamar da isgilanci Allahu akbar da isgilanci suke kawai sai annabi ya ji muryar abu mahazura tana da dadin kiran sallah sai ce kai ku zo ku zo ku zo naji ɗayan ku yana da murya mai dadin kiran sallah su a lokacin kokari ma suke su gudu sau tsammani suke dukan su za'a yi saboda me su da isgilanci suke yi shikenan ku aka kira su aka ce waye yake kiran sallan nan kowa ya ce ba shi yake ba saboda su tsamanin su dukan su za a yi kai karshe ma akwai mai tarihin da ya ce sai da aka ce su ɗaya bayan ɗaya wannan ya kiran sallan annabi ya ce ba kai bane wannan shi ma ya ce ba kai abu ma zura a ce aka ce kai ne saboda ka zaka zama ladan zaka zama ladan zaka rika mana kiran sallah shikenan abu ma zura ya ce duk duniya da ba wanda yake ke kamar annabi amma annabi yana dafa kansa yana shafa kirjinsa sai ji duk duniya ba wanda yake so sai annabi daga nan ya zama daga cikin manya-manyan ladanai kuma alhafiz alhafiz a yake magana a cikin siyarwa a alamin nubala yake cewa har yanzu lokacin da yake rubuta siyarwa a alamin nubala har lokacin da yake rubuta siyarwa a alamin nubala yace har yanzu nan jikokin abu mahazura su suke kiran sallah a makka kiran sallar har yanzu kaga abu mahazura me yazo yi ba mummuna aiki yazo yi ba to shine abin da imamul busari yake so ka gane kullu amrin duk wani abu ta'ani bihi da Allah ya kula da shi to qulabul ayanu sai a canza asalin abin sai a mai da shi abu mai kyau wata ujabul busra sai masu gani su ta mamaki ka bayinta to irin wannan ba za su kirgu ba cikin sira eh rubba ainin tafalta rubba ainin tafalta fi ma'i hal milhi fa adaha wa hawal furatu ruwa'u kullu ainin تفلت في كل عين تفلت في ماء ملح fi ma'i fi ma'i ahli milhi fa'adha wa huwa al-furatu ruwa'u a rubba aini da yawa idaniya ta ruwa tafalta da kai tofi fi ma'iha a cikin ruwanta almilhi mai zartsi shine ma'il milhi fi ma'iha almilhi cikin ruwanta mai zartsi fa'adaha sai wannan ruwan ya kasance wahawal furatu ruwa na daɗi ruwa'u wanda yake mai kosarwa da yawa an samu rijiya mai ruwan zartsi wanda ruwanta ba shi da daɗi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofi a ciki sai ruwan ya dawo ruwan daɗi shine rubba ainin da yawa idaniyar ruwa ta falta da kai tofi fi ma ya halmilhi a cikin ruwanta mai gishiri fa'adaha sai kasancewa hawal furatu ruwan daɗi ruwa'u wanda ke mai kosarwa ahu mimma janaitu lauka na guni alifin min azibi zambin waha'u ahu mimma janaitu lauka na guni alifin alifin min azimi zambin waha'u ahu shine ahu kalma ce ta tawajji'i kamar ka ce wayyo mm ka san wani ya wani zai ce wayyo to ahu wayyo min majanaitu abinda na aikata na zunubi laukana da ya kasance alifun alifi waha'u da ha'i yuguni yakan yi amfani min azimi zambin daga man daga girman zunubi kawai dan kai zunubi ka ce wayyo wayyo na shiga aku shi ke rahe zunubin ya goce ba zai kauce ba shi ne alifin waha'u shi ne da ha'a shi ne alifin waha'u ahu ina mai jin raɗaɗi min majanetu abin da aikata lauka na ya guni lauka na da ya kasance alifin alifi waha'u da ha'i shi ne ka ce ah yi guni da zai yi amfani min azimi zambin daga zunubi mai girma kawai dan ka dan kai zunubi ka ce wayyo kai kuka ba a gama ba da saura artajit taubatan nasuha wa fil qalbi nifaqun wa fil lisani riya'u artajit taubatan nasuha wa fil qalbi nifaqun wa fil lisani riya'u artajit taubatan nasuha artajit taubata ina so na tuba an nasuha irin tubar da in an tuba ba a komawa wa fil qalbi nifaqun ga kuma munafirci ya tabbata a zuciyata wa fil lisani riya'u ga kuma riya a harshe na mata yastaqimu qalbi wal jismi iwjaju wa kibrati wal hina'u wa mata yastaqimu ma mata yastaqimu qalbi wa mata yastaqimu qalbi wal jismi iwjaju wa kibrati wal hina'u wa mata ta yaya ne ne yastaqimu qalbi zuciyata za ta daidaita akan ayyuka na kirki walil jismi iwijajun gashi jikina ya karkace min kibrati saboda tsufar da nayi wani hina'u gashi na duka nayi doro eh ta yaya ne ne mutum tunda ya taso yake ayyukan da ba daidai ba gashi har ya tsufa tsufar ma ta kai shi har yayi doro ya talmade to ta yaya zuciyarsa ta daidaita a wannan lokacin shine wa mata ta yaya ne ne yastaqimu qalbi zuciyata za ta daidaita akan hanya walil jismi iwijajun gashi jikina ya tankware min kibrati saboda tsufata da yawan shekaruna wani hina'u gashi har na tankwara nayi doro kuntu fi nawmati shababi fama as fama staiqastu illa walummati shamda'u kuntu fi nawmati shababi fama as fama as fama staiqastu illa walin mati shamdawu kuntu imam al-busri ce na kasance fi nawmati shababi a cikin barci barci amma irin na kuruciya famastai kastu ban farka ba daga wannan bacci illa walin mati sai gashi tukullumar kaina shamda'u ta cudanya farin gashi da bakin gashi kan na farga shikenan ga gashi da furfura ta cin masa wata madaitu aga tafi asaral qaumi fadalat masafatun waqtifa'u fata ma daitu aka tafi asarar ƙaumi faɗalat masafatun waƙti fa'u. E, wata ma daitu ya ce, amma dai duk da haka akwai wani, akwai wani, akwai wani dace da nai, wata ma daitu sai na ci gaba da tafiya. Aka tafi asarar ƙaumi, ina bin bayan alƙaumi mutane, su ne kamar sufaye bayan Allah na kirki aka tafi asar alƙaumi ina bin bayan mutanen kirki na kirki aka tafi ina bin gurbin sawu asar alƙaumi na mutane faɗalat masafatun gashi kuma wannan tafiyar ta tsawaita waƙi fa'u nima bin sawunsu da nake ya tsawaita ga nan dai ina tabin bayansu fawarar sa'irina wa wa amami subulun wa'aratun wa'ardun wa'ardun ara'u a fawarar sa'irina wa wa amami subulun wa'aratun wa'a subulun wa'aratun wa'ardun ara'u imamul busairi yake cewa to ina bin bayan su waɗannan bayin Allah na kirki ga tafiya ta tsawaita bin sawun nasu ma ya tsawaita eh yace wahwa amami sai ya zama a gabana daga wahawan nan zamu dauki karatun wahwa amami sai ya zama a gabana subulun akwai wata hanya wa'aratun mai gargada shine wa'aratun ko a muna cewa wai gargada fasa taya irin hanya da zaka samu da ramummuka da kwari da tudu ka shiga can ka fita can to wahawa amami wa aratun sai ga gabana akwai subulun wa aratun hanya mai gargada ko ka ce subulun wa aratun hanya mai wahalar bi wa ardun ga kuma wata ƙasa ara'u mai fa'i fawarar sa'irina to wannan tafiyar tana bayan sa'irina masu tafiya su masu tafiya tintimi sun zo sun wuce ta ne kuma tafiyar tana gabana eh fawarar sa'iri na tana bayan masu tafiya su masu tafiya tintimi sun wuce wannan gurin ni kuma gani a baya hamid al-mujliduna mudlijuna gibba surahum wa kafa man takallafa al-ibda'u hamid al-mudlijuna gibba surahum wa kafa man takallafa al-ibda'u al-mudlijuna masu yin tafiyar dare wanda dare ya yi a matsayin su kwanta su yi barci sai su kama su ta tafiya. Almudul juna masu yin tafiyar dare, Hamida za su gode wa surahum safiyarsu. In safiya ta yi lokacin da wani zai kama hanyar su lokacin sun kwana suna tafiya, sai su kwanta su yi barci. Shi ne Hamudul Mudul juna, Almudul juna masu yin tafiyar dare, Hamida za su gode gibba surahum. Bayan safiya ta waye. Wakafa al'ibda'u zama a baya, shi ne al'ibda'u zama a baya, wakafa ya ishi man takallafa wanda ya zauna bai tafiya ba. Su waɗanda suka yanki dare suka yi tafiya, to za su gode wa safiya. E, Almudul juna masu tafiyar dare, Hamida za su gode gibba surahum lokacin safiyarsu. da safiya ta fare to za su gode mutum ya kwana yana tafiya gari yana wayewa to zai gode al'ibda'u zama a baya walkafa ya ishi man takallafa wanda ya zauna bai tafiya ba kar a ce baka komai kai baka zauna kai ba kawai ya ishe ka saboda haka wannan duka zai dauka masu neman ilimi suna kokarin neman ilimi kai ka kwanta to kaga su sun sun tafi kenan ka kuma kai da baka yi ba kar a ce maka komai kar a maka gorin komai kawai zaman da kai baka yi ba kawai ya ishe ka eh wallahu ta'ala alam